الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin uku ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba mantawa mun yi darasi guda ɗaya a wannan sura mai albarka suratul safi inda muka tsaya aya ta biyar za mu tashi aya ta shida a wannan masallaci mai albarka masallacin jera da ke kundilar zanna albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
Allah madaukakin sarki yake wa isala Isa ibn Maryam katina lokacin da Annabi Isa dan Maryam yace ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Annabi Yaqub alaihi salam domin shine Isra'il inni rasulullahi ilaikum lallai ni manzon Allah ne zuwa gare ku wanda Allah ya aiko musaddiqan lima bayna yadayhi yana ne ko ina ne gaskata abin da ya zo kafina tun kafin aiko ni mina taurati na taura littafin da aka turo na annabi Musa kafin na zo wanda zo da shi yanzu yana gaskata yana goyen bayan abin da yi sannan wa mubashiran sannan kuma da gani zan muku albishir bi rasulin da wani manzo ya shi wanda zai zo min ba'd ismuhu Ahmad bayana bayan na shuɗe sunan manzon nan da zai zo shine sunansa Ahmadu shaybu falamma ja'ahum bil bayyinat yayin da yazo musu da wato hujjoji annabi Musa alayhi salatu wassalam qalu sai suka ce ko kuma su ce falamma ja'ahum bil bayyinat yayin da manzon nan da za a aiko bayan annabi Isa yazo yazo musu da hujjoji qalu sai suka ce hada wannan abin da yazo da sihrun sihiri ne tsafi ne mubinin wanda yake a fili wannan shi ne wato kamar yadda ayar take mala yake wai kala aisha ibn maryam ya bani isra'il abinda ake nufi da wannan abin wato Allah madaukakin sarki yake ka tuna lokacin da annabi Isa dan maryam yake ya kai bani isra'il ya ku bani isra'il inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayhi ina ne gaskata abin da yake kafi kafina bila taurati na taurawa mubashiran kuma yana ayin albishir ya rasulin da wani manzo ya ati wanda zai zo min ba'di ismuhu bayan na shudi sunan sa Ahmad Malik ya ani at-tauratu qad basharat ana dubo a taurata ya albishir da zuwa na wa ana misdaqu ma akhbartu anhu sannan na ne gaskata duk abin da na bada labari akan ni ne gaskiya ne wa ana mubashirun mimman biman ba'di sannan ne muku albishir da wanda zai zo kafina ko wanda zai zo baya na kai wa huwa rasulun nabiyyil ummi shi ne manzo al'ummi wanda baya rubutu baya karatu amma sai ya gajiyar da masu rubutu da masu karatu shine a wato annabiyul ummi alimun bila kasin hafizun bila darsi kaga ya zo baya rubutu baya karatu amma ya kalubalance su da sura goma sha hudu suka kasa ya dawo goma suka kasa ya dawo ɗaya da ƙarfi ma yake aya goma kuma annabi alaihi salatu wasalam ya gama talanci din ya tafi kuma har yau ba a kore shi ba to shi yasa annabiyul ummi ne ummi ne shi alimun bila qadri hafizun bila darsi masani ne ba tare da rubutu ba sannan kuma wato mai kiyayewa ne ba tare da ya maimaita karatu ba shi ne malami ce al'arabi kuma balarabi al-makki shi ne wanda yake mutumin makka ahmad wanda ya cancanci a yaba ba wanda ya bansa ya na kowa yawa fa isa alayhi salam yace shi kuma annabi isa alayhi salam huwa qadamu anbiya ibani isra'il shi ne cikakken wato um annabawan bani isra'il kala kakab annabi yaqub alayhi salam to shine cikamakon shi annabi Isa duka annabawa bani Isra'ila ɗaya annabi Yaqub tun daga annabi Isa ɗin shi ne na farko to shi kuma shi ne na ƙarshe shi annabi Isa alaihi salam alladhi la risalata ba'dahu wa la nubuwa wanda babu wani sako ko annabci bayansa wa ma ahsana ma awrada al-bukhari malaiki wato bara koro ba mafi kyawun abin da Imam Bukhari ya kawo na Jubair bin Mut'im da yake cewa da ni ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ko na ga Allah kira da annabi Allah tabbata a garin jira cewa inna li asma lalle ina da wasu sunaye ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr wa ana al-Hashir alladhi yahshuru an-nas ala qadami ko yahshuru an-nas ala qadami wa ana al-Aqib Imam Muslim ya rawaito yana cewa na ga gaba ne da Abu Sulaim yana cewa inna li asma ina da sunaye shi ce nan sunana na farko ana Muhammad sunana Muhammad shi yayi wani waje ke cewa wa gammal ilahu li nisbihi li jilla fa bil anki mahmud wa hadha Muhammad Allah ya gwaba sunan Annabi da nasa dai Allah ya girmama Annabi alaihi salatu wassalam ba inda za ka kalmar shahada an kai abdara iya bangare ɗaya ba kai bangaren mu sai ba shi ke fadil arshi mahmudu lallai wato ma'abuta al'arshi shine mahmud Allah madaukakin sarki kenan abin yabo wa hada muhammadin wanda yake wannan kuma ta yabo ne domin abin da muhammad take nufi shine duk inda ka kai da yaban kan wani yaro sai ka ga ya tsora akan naka ya ga annabi ya yi da kai da ji kai ba kake ganin kakuri in wani yaro ya tsora sai ka ga ya wuce ka shine Muhammad Ahmad kuma shine wanda wato yaban nasa yafi na kowa ko kuma kace wanda yafi kowa iya yabo duk yaban da za ku yi wa Allah madaukakin sarki Yura Allah na annaba ne da zuwa salamu gabe ku da nan. Shine Ahmad. Sannan sai ce wa anal ma'i kuma ni ne ma'i. Za ku ji ana cewa ma'i wai su ce ma'i. Ma'i shi ne allazi yamhu Allahu bihi al-kufr wanda Allah zai shafe kafirci da sanadiyarsa. Sai Allah ya shafe kafirci sanadiyar annabi alaihi salatu wassalam. Wa anal hakim kuma ni ne al-hakim me ma'anarsa shi kuma allazi yahshurun nas ala qadami ko yahshurun nas ala qadami wanda za a tattaro mutane a karkashin sa ko a kiyama al'ummar ta fita kowa yawa kuma da kansa ne wato an kare kowane irin annabawa da kanta za a tattara daga annabin farko zuwa kan wa ala al-aqib kuma ni ne na karshe shine al-aqib mutum ya rawaito Abu Dawud ya rawaito Abu Dawud da hadisi kenan daga Abu Musa al-Ashari shi kuma wani hadisi yana cewa tambala na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsu wa asma annabi ya ga mana wasu daga cikin sunayen sa min hama hadisa yace daga cikin sunayen da yake sabo na lissa na kiyaye wasu wasu ba hadisi ba yace fa qala annabi ya ce ana muhammad wa ana ahmad wal hakim wal mukaffa shine ba mu faɗa ba a wancan mukaffa kuma shine wanda za a biyo bayan sa wanda zai biyo bayan wata annabawa mukaffai ya min ba'dihi min rusul to shine mukaffa wa nabiyyu rahma wa tauba nabiyyu tawbati nabiyyu malhamati wannan suna ya annabi alaihi salatu wassalam yake rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin shi da Allah madaukakin sarki ya gaya mana a suratul a'raf الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أبو كاتب بيا قال الذين يتبعون يلا يبون متانا قريش يتل سنة ولد سكي بيا كمان زلي suke yin biyayya ga manzo wanda yake al'ummi wanda baya rubutu baya karatu kuma yajidu alladhi yajidu lahu maktuban 'indahu fi tawra wanda za su samu kubobin sa da sako akan sa a cikin at-taura wal injili da injila sai kafin annabi ya zo an ba su sakon sa cewa zai zo a taura da injila kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana a suratul al-imran cewa babu ma annabin da ya zo ba sai shi da Allah ya yarda shi ne yare cewa sai ya yi ma alƙawari cewa Allah ya turo annabi Muhammad zai goya mu baya in yana duk gaba ɗayan wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a'aqrantum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين duk annabawa sai da Allah ya alƙawari da cewa in Allah ya rawaita sarki duk abin da Allah ya ba ku na littafi da hikima kuna cikin wanda ya yi sai Allah ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to lallai za ku gaskata kuma za ku rasulun musaddiqun lima ma'akum yana gaskata abin da kuke kuke tare da shi na littafi da tukumin nabi to mun alƙawarin za ku imani kowane annabi shi da ya rantsi yake na rantsi da zatin ka zan yi imani wala tansurun na Allah yake kuma alƙawari za ku taimaka ma suka yi alƙawari za su taimake qala aqaratu wa akhadtum ala zalikum isri Allah yake kun tabbatar ko yi alƙawari akan haka qalu aqarna duk annabawa suka ce mun tabbatar qala fashhadu sai Allah yake to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ina tare da ku cikin masu shaidawa shi da wannan da yazo bai sunansa amma imamu imamu zahabi a cikin al-isaba fi talmiji sahaba yana lissafu sahaba na wani salatu wasalam yana zuwa da yazo ka annabi Isa kamar shi ya fara rubuta ba sai yace nabiyyun wa sahabiyyun a cikin sahaba annabi ba akwai annabi Isa domin ka ga zai dawo ko zai dawo wannan duniya da shekara nawa bakwai da na da shi kiyama an ɗauke shi yana shekara talatin da uku to zai dawo shekara bakwai da abin da zai faru idan ya zo kuma zai fi sallah zai zo ya fi wato sai daga cikin almajira annabi alaihi salatu wassalamu sallah saboda a ɗan ya sako ba annabi zai sako ba to kuma ka ga sharɗan kasancewa mutum ne sahabi shi ne ka ga annabi alaihi salatu wassalam ka imani da shi ka mutu a kan haka shi kuma ya ga annabi a ina a Isra'il ya yi imani da shi kuma zai mutu a kara kaga da hadisi nabiyyu wa sahabiyyu Isa alayhi salam to wannan shi ne to sai ce Ibn Abbas Allah ya kara miki yadda yake ba ba haka lahu nabiyyu illa hada alayhi al'ad Allah bai taba yi ko wani annabi ko fati shi ne alƙawari cewa la in ba'atha Muhammad wa huwa hayyun la yattabi'anna cewa Allah ya aiko annabi alayhi salatu wa salam kana rayi za ka yi mabiyayya wa kada alai an yakuda ala ummati la in ba'atha muhammad wa hum ahya bi kulli anna wa yansuranna kuma ya alƙawari da shi cewa da shi da al'ummarsa in dai Allah madaukakin sarki ya aiko annabi alaihi salatu wassalam za su yi mabiyayya kuma za su taimaki akwai riwaya daga Khalid bin Ma'adan dan Muhammad bin Ishaq daga Khalid bin Ma'adan yake cewa wasu daga cikin sahaba na bani da su san suka ce ya rasulullah akhbirna an nafsi babu labarin kanka kala sai annabi ya ce ni da'awatu ali ibrahim ni da kuke gani addu'a mahaifina annabi ibrahim ita ce ta samar da ni wata addu'a yayi a bakara rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ita ce addu'a ta annabi ibrahim ya Allah ka aiko musu da wani manzo wanda zai rika karanta musu ayoyinka ya rika kuma yi musu tafsiya shine ba su tarbiyya ya karantar da su littafin Allah madaukakin sarki da hikimomin da Allah ya bari to kaga wannan addu'a da Ibrahim kenan kuma Allah madaukakin sarki ya amsa sai ce wa bukira Isa sannan kuma ni albijir ne na Annabi Isa alaihi salam shine yanzu da muka biya wa bukiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad albijir da Annabi Isa yake ni albijir din Annabi Isa ne yake wa ra'at ummi ila hamalat bi كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أجل كو بصرى yake sannan mahaifiya ta san da tana da ciki na sai da dau juna biyu na Annabi alaihi salatu wasalam na na ali na ta adire wannan gaba to ta yi mafarki kamar wani haske ya fito daga cikin ta ya tun daga inda take wato hasken da tsawon da bai tsaya ko ina ba sai dai tun daga sai wato ya mamaye basra da sha daga inda take sai daga hasken ya tafi hasken ya haske har ja shi ne malamai ke cewa shi ne abin da ake nufi da cewa wato musulunci sai ya gane har ja kuma sai bai gane har nan to saboda haka malai ya za israfin zai yi wannan israfi ne mai kyau annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa a cikin irbadu bin sariya yana cewa inni inda Allah la khatamun nabiyyin ni a gurin Allah madaukakin sarki ni ne shi kamar da annabawa wa saunabiyukum bi awwal zalik da'watu abi ibrahim wa bisharati isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at wa kadhalika ummahati nabiyina yaraina anan tsari kawai shine da suke cewa take cewa ne addu'ar annabi alaihi salatu wasallam yace ni addu'ar bai jira annabi ibrahim albuji din annabi isa ne sannan da kuma bishara ko kuma da mafarkin da mahaifiya ta kai wanda duk iyayen annabawa suna yin mafarki wani na bishara da cewa za su haifi annabin Allah kamar yadda ya zo a wannan ruwaya to tun da kawo hadisai a kan wato wannan shine wa bashiran bi rasulin ya fi min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'u bil bayyinat yayin da annabi ya zo musu da hujjoji fasara ta farko kenan قالوا هذا سحر مبين sai ce a wannan tsari ne mabayyani ba na gari shi ne balan ma da awon bil bayyana ji yayin da manzon da aka yi masa albishir zai zo ya zo kira annabi Muhammad qalu sai ce hada sihrun mubin wannan tsari ne mabayyani duk ma'anar da ta dauka duk kowanne ana bayarwa to ji Allah wanda bakin sarki yake wa man azlamu mimman افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
Allah madaukakin sarki yace wa man aslam waye mafi zalunci ko ba wani mafi zalunci mimman yara ala lahi kabi ba mafi zalunci fiye da wanda ya kirkiro ƙarya idan idan da nawa Allah madaukakin sarki wa huwa yud'a ila islam al-hali ana kiransa zuwa ga musulunci wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya fiye da mutanen da suke azzalimai yuriduna suna nufin kuma suna so da ya dace onuran da su rika fuki su kashe hasken Allah madaukakin sarki bi abuwayi da wakunan wallahu mutimmu nurihi shi kuma Allah madaukakin sarki yayi alƙawari shi ya cika hasken nan nasa walau kare hal kafiruna ko da kafirai ba su huwa allazi shi ne wanda arsala rasulahu bil huda ya aiko da manzansa da shiriya wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli dan yayin jayi akan dukkan addinai ولو كره المشركون كودا مشركي واسو ومن أظلم ممن افترى على الله كذب ما ليت أي لا أحد أظلم ممن يفتري كذب على الله با وندي يفي تنمي zalunci fiye da wanda yake kirkiro ƙarya ya jingina wa Allah duk wanda yake Allah yana da ɗa ai babban zalunci ke domin haihuwa mun ja faɗa cewa haihuwa duk wanda ka ga ya haihu ai da gene ne domin in mace tana haihuwa raguwa take namiji yana haihuwa raguwa yake sannan kana haihuwa ya gaba da wasu manufofi ana samun tsari na farko don ya ma addu'a idan ka mutu ko kana raye sannan na biyu don ya taimake ka ko za ga duk wanda ya riga ya manyanta ya kai wani mataki akwai lokacin da ka kai asibiti ba za ka iya zuwa ba ɗan ne zai kai ka ko kuma ba ba yin lafiya ba akwai abin da zai taso ba ka da bukatar kai an za ka kai saboda haka shekaru yau da gobe ko ba ka sa a yi wata ran ba ma sai ka ce a yi ba za a yi domin ka gajiya ka gajiya to wannan abubuwa ne waɗannan ka jingina wa Allah duk wannan sabobin ka jingina masa cewa ya haihu ne domin nan gaba yana neman agaji to jingina wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da zalunci ne babban zalunci kuma kaga to kiristoci abin da suke wa Allah kenan yasa annabi yake la ahada asbara ala adan yasma'uhu min Allah yad'una lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim ba wanda ya ba Allah hakuri hakurin jura cuta fiye da Allah ba abubuwan da ya fi Allah wato a koyon jura su ba duk abin da za a gaya ma a duniya bai kai abin da a gaya wa Allah domin kai wata kila masu zuwa su gaggaya ma maganganu kuya suke su kan kuma sannan ba ka da alaƙa da su ne yin yaran ka ne a jago ba koran su za ka yi amma waɗannan Allah ya ce ban haihu ba lam yalid wa lam yulad suka ce ba haka bane ta haihu yake mu saboda nauyin kalmar nan da ake faɗa ba saboda kadar sun kusa su yage su dubu kace duk da haka Allah yake duk wanda yake da hawo ya na furta kace sai dai an faɗa suka ce kuma yana da mata shi ma Allah wanda cikin sarki yake lalle ta sahi badan wala waladan bai ba shi da mata kuma bai haihu ba suka suke maimaitawa kuma kullum sai Allah madaukakin sarki yace wa huwa yarzuquhum wanda ke ga abu haka kuma an arziki ba da arziki wa yu'adihim kuma yana ba su lafiya ga arziki ga lafiya kai yanzu akwai wanda zai zo kullun zamin da yake kuma kai mawa kuna kallo dai hakurin sai da Abubakar lokacin da aka yi wa yarsa kaji da yi da nista a cikin nista a gidan da yake karwa abinci sai ka saka hakuri yake da yau ka ga an ba shi abinci haka yake kan wanda ya kuma ba shi abinci har sai da Allah madaukakin sarki ya ja hankalinsa wala ya'tani ulul fadli minkum wasta'afu an yu'tu ulul qurba wal yatama wal masakin Allah ya lallace shi yace wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum sannan ya dawo ya karanta yace duk wanda ke ma abota yalwa da arziki kada ki rika rantsuwa akan cewa ba za su bawa waɗanda suke taimakawa ba ɗan uwansu na jini ko na jeji don sun mutu wani laifi sai Allah yake wani abu ai abuwa wani tsawo a kauda kai kauda kai shine bayan ka yi abuwa ba za ka kara tuno da abun ba wani abu ya faru nan ga lokaci ba raba ba raba ba kaza kai shine kauda kai babu alim wasa da za ku ji Allah yana faɗa fasai sab'al dalil wato ba kowane yake yi wannan ba wani zai ce ya yafe ba ko kamar yadda baban gida ne yake yake yake mun yafe amma ba za mu manta ba irin wannan ne kaga ana jika kenan ba ne ko yawa shi ne gida baban gida ne ko to dole da haka wannan ne cewa mun yafe amma ba za mu manta ba to shi Allah zai ce a yafe kuma a manta fa abu anhu wasfa na a yafe a manta to sai kuwa ana yana yiwa a yafe a manta ai shi ne abin da zai nuna ma wannan lokacin da aka zo sulhu tsakanin mata da miji in dai ya manta din gaba sai an masa kuma ya yafe ya manta to ba zai ce ai ka ga bara ma sai mun kaza ba wata kila wannan kaza din da ba an muku tulu a kai ba zai kare dawo da shi ba duk wanda gari ya ji dawo da wani abu da ya manta da ya manta ke ko da abin yana rasa abin da ake so kenan a yaje a manta ko da yana rasa ba ba wanda za ku kuma ga yawa eh ai dawo da shi ne ba ka har yanzu ana tuka da ba ai da kuma wani ne eh an bai da da ko kuma sannan bayan kawai shi sannan kare da kallon da abu ai ba saboda shi ya fi shi da Allah ya jira shi ga aljanna da eh ai shi da Allah ya kawo shi a shiga aljanna da shi kawai is not easy yawa ai shi ne kuma me za a ga mai da shi ai ai ne ma ba za a mai da shi ba shi ke da san kowa ne ya yawa ba rancen tunawa amma saboda ba izi bane shi da aka ga ma cewa wa zurin da ayi Allah yana maimaita fa sai san aljali Allah yake ka kaura ne kaura kan ba ne to shi ne irin wannan saboda abu ne mai wahala ba kowa ne za a zuwa shi na shi mun ji yaji amma ba za mu manta ba dewa kamar yadda ke faɗa din ba kowa ne yake yi ba amma za su da wakar wani abu wani yasbahu hatta ni ne sai kare ka kuma jiya kuma ta da zanta ne kuma ba ne kuma ba amin ma haka to sai da haka wannan shine ko da yake abu da Allah yake kira akai to jingina wa Allah da babban tsari yake in Allah ya ga dama sai ka ga kirinta ne zuwa dole ya cewa yana faɗa kirinki kuma sai ga yake kara cibiyar rashin lafiya duk wahalar da ake ta abinci babu shi haka Allah yake abinci kuma sannan kullun zagin Allah yake zagin sosai ba dan ba zagin da ya buka cewa Allah ya haihu babban zagi kenan kuma suna ga yawa Allah kuma huwa yarzuqu ma yu'adi yad'una lahu waladan suna riya wa Allah da huwa yarzuqu wa yu'adi ya azza shi wa lafiya to ba wa jalinci a banka ta fiye da kafiri da kiristoci da suke jingina wa Allah Allah ba wato in kana kallo in kana kallon yadda yake faɗa wasu ayoyi a alƙur'ani sai ga wato wato da to da yawa Allah yana ga mu to abin da yake faɗa ba ba ni da jiya ma suna ta a kana da shi ya zama ja musu kunne yake to wanda yake yana da kaza ba ya kafurta shi zai zo faɗa wannan zai ce amma har yanzu in kun tuba zan yaje ni afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim ba za ku tuba ba ku ne ni gafara Allah ba dauke sarki ni da ba za ku tuba ba mafi girman laifi ke to shi ne wa yaj'alu lahu andadan wa shuraka wa yaj'alu ana sanyawa Allah ba dauke sarki cikiyoyi da awawan shirka wa huwa ya ewa da yad'a ila tawhid wannan kuma din da yake yin wannan ana kiransa zuwa ga tauhidi cewa ka bauta Allah shi kadai wal ikhlasi da yin abu dan Allah wal hada qala shi da Allah yake wallahu la yahdi qawma zalimin tunda haka ne Allah bai shirye da zalimai ba wal kafiruna hum zalimun su ko kafirai shine azzalimai dan sai Allah yake yuriduna suna nufin li yudhi'u nurallah su buki haske Allah madaukakin sarki bi abwayin da bakunan an yuhawiluna an yaruddu al-haqqa bil batil kullun kokarin su su mai da gaskiya da ƙarya ko ko wani misali da Allah ya yi kwatanta addinin musulunci da haske haske ma irin na ne irin na rana
kaga ayyuka da mutum yana so ka ga mahaukaci cikakken mahaukaci shine wanda ya fito yana so ya kara hasken rana cewa wallahi sai ya kare sai baya bukatar ta ba da mutum na je karaba yanzu wannan kaje karbe ka samu wani abu karbe kanka ka karbe hasken ta to amma rana ya za ta yi ita sai Allah ya kwatanta addinin musulunci da hasken rana domin shi duk wanda yake kan bada a duhu yake sannan mara gaskiya baya kan haske wata wata kokari yake ga ba ka gani ɗan jayi da barayi duk inda aka sa musulmi sai su balle domin ba ya ga wannan haske duk mara gaskiya baya kan haske eh shi ya sani ba ta so domin duk da haske ba za ba zai baka dama kai abin da za ka yi da rashin gaskiya ba ko mutum zai zai yi a tsorace to sai ga sai an kaura haske gaba ɗaya to shi Allah ya kwatanta hasken musulunci da hasken rana suna zo su buke da bakunan da yake nufi da bakunan abubuwan da suka rike rike suka rike wa annabi alaihi salatu wassalam wata rana ta abu bin al-ashraf wanda annabi yake a tiro kansa wanda yake waka ya zagi annabi annabi yake a kawo kansa ko a raye ko a mutu bai wuce wata rana ya ɗebi jama'a suka tafi madina suka je maka suna zuwa sai quraishawan maka suka ce da su da Allah tsakanin mu da muke bauta wa gumaka da wayannan da suke dukkan gurawa tsakanin mu da su wai zuwa ne akan gaskiya sai ka bin lajira da yake haba ai ku fi zama akan gaskiya wa ma je hada ai ku ne akan gaskiya fiye da su fito da haka kago wannan magana ce ta baki wannan kanya ne sannan suka zo suka rika gayawa sahaba annabi alaihi salatu wasalam magana hatta yi wa dada Aisha kaji ai kokarin kokarin miji hakkin annabta ne domin da baki su kan galo ne suka rika yawo suna faɗan maganganu ko ina kuma abu ne da ya cutar da annabi alaihi salatu wasalam ya cutar da mu'minai to duk irin wayannan sannan bayan nan annabi ya bar duniya ba su buge ba su dora har sai da ta wasu kai rija bayan annabi ya bar duniya aka yi abubuwa kai su take shine yuridu ne da yake jiyo nura lahi bi abwani a wasu wuraren wai aballahu illa an yutimma nurahu Allah madaukakin sarki kuma yanzu wannan abin nan su face sai ya fita hasken nasa to shine nan kuma yake cewa wato mali ce masalun bi dalika ka wasali man yuridu an yati ashwa asham bihi ko kuma anna hada mustahil cewa haka buke hasken Allah kuma abu ne da ba zai yi ba shi da yake wallahu mutimmu nuri Allah ya yi wa kansa alƙawarin sai ya cika hasken sa walau ka yi alkafiru na koda kafirai ba sa ko wanda shi gaba ka tambaya waye ne zai yi wannan sai shi ne wannan da arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko da manzansa da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dinin kulli dan ya rinjaye akan dukkan addinai walau kari al mushriku na koda mushrikai ba sa wanda ayoyi kamar da muka biya a suratu tauba ko dan irin su akwai bayanai da akai akan su to irin su ne a karkashin wannan ayar koda ka mushrikai ba sa su sai Allah ya cika hakkinsa yadda za a gaya komo da fitintunu da za su jama ruwa musulunci ba zai kare ba in ka za zuwa shafe sunan musulunci to karshen kiyama na karshen ne yau wannan da annabi ya faɗi wani abu amma a wannan yanayin da ake ciki ko su a gaya ko shugabanni dubu za a amerika da isra'ila musulunci ba zai wuce ba wani lokacin ma Allah da su zai rika amfani wato musulunci ya ƙara fitowa misalin da yake ga wasu mata ɗazu kenan cewa kalmar da kalmar da Trump kawai ya ya faɗa na cewa janda biyu ce kawai yanzu a Amerika nake tun ba da wancan malamai suke wa'azi akan LGBTQ amma ba ta yi tasirin kalmar da Trump ya faɗa a minti biyar ba eh ai annabi ne ya faɗa cewa Allah yana taimakon addini da kafiri ba yadda yadda za a taimake shi wani lokacin da Qur'anin da kuke biya. Kaga in mun kira ta dan duk wani LGBT shi din ya rusa shi. A kalmomin da kawai sukul tantar sun ta. za ka Allah yi domin addinin sa ne shi yake cikin sa kuma zai kare inda kowa zai zo yake ba zai kare musulunci ba to wallahi da kafiran da suke yaƙar musulunci da shi ba da shi ya amfani musulunci ya kaza domin shi haka Allah yake daga lokacin da kake ba ka san abin da ya gina to da kai za a yi amfani sai an kaza shi ne kuzarin da muke bayar ba kullum ko wani kake wa hasada ka taji a gaba ko to da kai Allah zai yi amfani wallahi ya kaza mun ba da misali a kan annabi Yusuf yau ko da suka ce ba zai zama komai ba sai Allah ya amfani da su suka zama gada ya zo ya zama sai ga annabi Yusuf a zaune sun zo sun fara gaban sa duka hawo da hutu gada gaba ɗaya su sun fara suna miƙa gaisuwa yayi wasu maganganu yana yin wayannan maganganun sai wani daga cikin zai ce a innaka al'anta Yusuf Allah ba kai ne Yusuf ba sai dariya ce ana Yusuf wa hada aki ni da Yusuf kaga wato ina wani wani inda abu da ke ƙara burge da ka duba wani tawazu da annabawan Allah ai ni ne wai dauka ga mai mun wannan wulakancin nan ce yawa excellency ne ya ga wani sa a daidai wannan gaba an masa wula an masa abubuwa iri ya samu dama yana kan kujera suna kasa kuma shi ne shugaba gaba ɗaya a garin minista kaga ya samu damar da zai rama sai ya ce ana yusuf da ya kwanye ce ni ne annabin allah minista kuma yusuf bai faɗa ba wa hada a ya ce wannan kuma da kuka wulakanta shi ma bunyani shi ma ɗan uwana ne domin shi ne ke kai kai shi ne sai ce kadiman nan lahu alaina wannan matsayin da kuka ganna kai ba wayo na bane bai wa Allah ya haka ake so duran da Allah ya ma baiwa to ka jingina wa Allah kadiman nan lahu alaina yace Allah ne mana baiwa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-mujrim sai ba mu akani yace ku sani shi Allah ya wa baiwa ga ta ana gani yace ku ba kuma ku sani cewa zuwan da yake yayi Allah ya ji tsoron Allah yayi hakuri ka kuma kai ka taso Allah bai so da ka ba abin yana da har kiyama da kai ka kalli Annabi Sulaiman shi ba haka kuma kurari wa zai ya dauko gadan birkisu kaza wannan yake ibrisu min al-jinni duka abubuwan da ana kawo gadan birkisu gaban sa ne ko yin wani zikiri ya ce wa ya muku mu wasa ne sai ce hada min fadli rabbi wannan da kuka gani daga falalar ubangiji na ne liya bulu ni a ashkuru am akfur Allah ya yi haka ne don ya gwada ni daga zan gobe ko karan babbutin cewa saboda na iya ko saboda gari family na fito dole ma ai mana kaza to haka ake yi kullum Allah ya ma baiwa ka kankan da shi karka ce kai ka gani Allah baya san inna la la yuhibbul farihin abin da yake yi karu ne ta kasa ce ai kun ga cika cika Allah ba shi yake aka ce kasa da hawa to fa kasabna bi wa bidari al-ard gaba ɗaya da rika jin kasa da kai da dukiyar ba ga abin da ba ga me za ka biya a karkashin kasa da kai da dukiyar duk kun to Allah baya san alfahari ko ne to jiran da kake wani ba zai dagu ba da sai Allah zai amfani sai ya dagu in Allah ya ba zai sauki ba wasila a dauke ranka kuma ka tuba ya ci gaba da da ya ci gaba da rayuwa shi kuma ko kuma a kawo ka da ranka kana cikin bakin ciki kuma yana ta sama ba ku zaki ku ji da bayan Allah kullum ciwo na tsara ko karka kike je in yazo yake ji kai wala sada sai ka zauna lafiya duk abin da Allah ya ba wani kai ma roki naka gurin Allah sai ka zauna lafiya to wannan shine wato Allah mai hukuncin zargi yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kullihi walau kariha al mushrikun ko da mushrikai ba sa to duk wani abu da suke faɗa a cikin musulmi dan ta'adda ai musulmai akwai wanda ba a shekarun lokacin 2011 wata har kunya suke biyoyin sun yi tafiya kasashen waje a ce su musulmi ne wai saboda abubuwan da suke faruwa saboda ana neman terrorist fundamentalist wannan kalmomi dai na rashin mutunci sai a ce musulmi ne ai duk inda ka samu kanka dole irin suna za su faɗa kai da an tambaye ka simbol ɗin ka kace musulmi ne to shi Allah yake zai cika addinin sa ko da musulmai ba su sai Allah yake يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ya kafa kai gaskiya ya ayyuha alladina amanu ya wanda taba da gaskiya hal adillukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin da kaji kalmar shin ka zo a ce a janyo hankalin mutane shin ba na ji yadda ko ala tijaratin abu ta wani irin kasuwanci ba tunjikum min azabin alim wanda zai tsayar da ku daga azaba mai radadi kamar ka tambaya cewa ya ubangiji a gaya mana a cikin da mu sai Allah yake tu'minuna billah to wannan kafirci shine ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzansa wa tujahiduna fi sabilillah sannan ku yi jihadi dan daukar kalmar Allah bi amwalikum da dukiyoyinku kun ji abin da ake yi ko da dukiya ake jihadi bayan ka yi da kanka wanda kanka kawai zai iya yi amma Allah ya baka dukiya taimakon Allah addinin Allah ake da ita ba gobe ake wa Allah ba ai mu muke kaza ka je masallaci ka sa window ka sa kwai in kai gori da Allah ka ci domin masallacin babba liban da yake fara cikin ba ba kan liban cikin ba ba ƴaƴan liban idan kai gori a masallaci wallahi da Allah ka ci saboda haka kar ka sake wani abu ya ta zo inda abu kai dan Allah ka kowa la inna ma nu'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an kawai kai ba ka neman godiya ba kai ka gudu irin wanda zai abu ya koyi ai haka ake so ka koya wa kanka koyi kanka yayin yin alkhairi cewa ga yi sai a ce wani bawan Allah yayi kaza ka koyi wannan eh jiya da za ka ka koyi wannan in ma za a faɗa ka awai ji ba ka domin kai riya ta shiga kar a ɓata ma aiki ka koyi wannan duk abin da kai wa Allah kar ka so ne yadda ka ji a ranka cewa ai kai kai kaza wai ba za ma a kuma masallaci idan gida ka yi wa mutum gidansa wannan sai ka goranta ba shi kanka ya gori ai ba kyau to wannan amma na Allah idan kai shi ne ba ka gaba daya shi ba sai ya hada to shi ne yake gaya mana anan cewa wato ana yin jihadi ne da dukiya wa anfusikum da kawukum zalikum khairul lakum wannan shi ba alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamu in har kun san haka ya gabata wato wani hadisin farko da muka fara cikin farkon sura cewa sahabbai ne suka tambaya nawa suke so su tambaya nawa alaihi salatu wasalam cewa an ahabbu al'amali ila Allah azza wa jalla wani aiki ne ku soyuwa gurin Allah da girma da kuwa dan shi wanda aiki ne ya fito yiwa gurin Allah Abdullahi bin Rawaha hadisin sa wanda muka ce wato su su uku har nayi tambaya nake cewa su uku su wane ne waɗanda suka tafi yakin Mu'ta Abdullahi bin Rawaha Jabir bin Abi Talib da cewa ne na uku kai jiru bayan na gaba karatu akwai wata tana bibiyar mu da kuwai sai ta turo mu amsa ko yanzu karatun nan da muke tana bi da tanabi da garba duk karatun da muke tana bibiya saboda haka ina kowa gida daga gasu da wasu kace sai dubi na hari sai nake barakallahu fi da yan Najeriya kusa da mu ba su bada ba ita tana ku duk karatun da ake kowanne tana bibiyar mu kanki da shi za wato wannan kokarin bibiyar rago a gowa da ke amfana muna da wasu a China America haka duk suna bibiya Ingila wanda suna bibiyar karatu kanki da shi Isa dole da aka samu matsala wani lokacin su suke jukar da cewa ba ma jin murya ko ba a kaza ko an yi kaza ko ana cikin karatu an kada su ne masu korafi sai su ce ba sa jin me ake faɗa suna wannan korafin to saboda haka wannan shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to sai ma ne yake cewa Allah ya sai Allah ya tokar da wannan aya suna faɗa akan menene sun yi Allah ya fito to shi da Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka bada gaskiya hal adullukum ala tijarati bana ba shi da ku zuwa ga kasuwancin da kaji ba kasuwanci duk wanda ya ake magana kasuwanci ya fi zai fara hararo ne riba shi da Allah ya gaya ma a tauba inna Allah tara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna to ga riban cewa Allah ya ce rayukan mu'minai da dukiyoyin su cewa in suka ba wa Allah ransu da dukiyoyinsu shi kuma zai ba su aljanna dukiyarka da ranka kuma bai kai aljanna ba sai Allah yake ga abin da za ka yi a gurin kasuwanci yukatilu na fi sabilillah fa yaqtulu wa yuqtalu za ka fita yaki ne su kaje a kaje su kaje da ma iman nasru aw jihad wa'adan alayhi haqqan fi tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah wannan alƙawari ne a tawrat da injila da alqur'ani sai Allah yake waye ya bi Allah cikin alƙawari no no kuke business da wani sai an zo raba kuɗin ya ce ba ya haka ba nawa aka yi ko kwanan da wani yawon tambaya wani ya wanke kaya ya biya ya ce da wanda aka samu ku ɗau wani abu ko ku bani wani abu an fara haka ya zo ya tsare da waje da ya fifty fifty suka ce sun yarda ana cikin ya zo ya ce fifty fifty ma bai yarda ba mutum da yake wannan amma Allah baya haka wa man awfa bi ahdihi min Allah sai Allah ya ce fastamsiru bi bainakum alladhi bay'atum bi almujrinku da kasuwancin da muke yi tsakanina da ku inji Allah وذلك هو الفوز العظيم wannan zabori babba inda Allah madaukakin sai saboda haka babu wani tsinci da yake wanda zaka yi da Allah madaukakin sai to shine yajillakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku dhunuban wa yaj'alukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yakidan da ku wata aljanna wadda koramu ke gudu a karkashin ta kajiya
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك القول العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين Allah yake tu'minun billahi ku yi imani da Allah madaukakin sarki ana nufin ku ƙara imani ya ayyuhan ladina amanu aminu ya ku wanda kuka yi imani ku ƙara wani imani to ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sannan kuma ku yi jihadi wato da daukar kalmar Allah madaukakin sarki da kawukan ku da kuma dukiyoyin ku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum Allah ya ce gafarta muku dhunuban wa yadkhulukum jannatin sannan ya da ku aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu ke gudu a karkashin wa matakin tayyibatan sannan a ba ku gurare da kaka lafiyayyar gida fi jannati adin a cikin aljanna wanda take madawwamiya ba mafi tsari hankali irin a baka notice a gidan haya to a aljanna ba notice ita mutum ya riga ya shiga shi kenan za a zo wani zamo da tashi hankali ba na ka zo haya da yake amma zai zai ce wallahi ba zai tashi ba sai dai a tafi kotu a ta bugawa sai dai ta rabu da su abin da za su to aljanna babu kaga a gidan duniya ba mutum yana jin cewa sabon sa da kudi wallahi ba zai tashi ba kuma ba gurin sa bane tsawon rigima ce wanda yin daidai da yin guri ba za ka ba to shi na ana maka mutum sarki yake to ji wannan ba ne su in mutum ya shiga jannatu adini ce ya fi daɗi cewa Allah ya ce ba fita zalika al-fawzul azim Allah yake wannan rabo ne babba wa ukhra tuhibbunaha da kuma wani daban wata nasarar daban da kuke so bayan wannan albishir din cewa za mu shiga aljanna sai Allah yake nasrun min Allah za ku samu nasara daga Allah kana cikin wani yanayi a ji ba ku dan Allah ya da nan da kwana kaza za ka samu kaza za ka biya da kama kana cikin yanayi na daji hankali ne ji jira fi bin kai sai a ce in Allah ya da farkon February za a ba kai za ka ji wani baki da kake yi ta ma kuka rai da shi ba ina tsira a zuwa ce ba ai yanzu Allah ya dawo ba ka wannan kudin ka ji ne zuwa sai ka ji kafin ma kudin ya zo dadi za ka ballan da kuma in kyauta ce ba kudiya to sai Allah madaukakin sarki yake mana nasrun min Allah za a samu nasara daga Allah wa fathun da wani buɗi shi da kake fatahu makka karibin wanda yake a kusa wa bashirin mu'minin kaiwa wa to mu'minai albike sai aya ta kai Allah yake يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka da gaskiya kunu ansaran lahi ku zama mataimaka Allah Allah kuma ba a taimakon su sai dai a taimaki addinin domin Allah madaukakin sarki ba gajiyayye ba ne taimakon addinin Allah shine taimakon Allah to kama kana Isa ibn Maryam kamar yadda Annabi Isa dan Maryam lil hawariyi ya jira wa hawariyawa hawariyi shine ke taimako ko dan da kidi da Annabi yake kowane annabi yana da ɗan tafiye wanda a kansa sai dai sai dai mutu yake kowane annabi yana da nasa ni ma kuma na shi da Zubair bin al-Awwam wa hawari Zubair bin al-Awwam na wannan tafiye shi ne Zubair dan Awwam to shi ne Allah madaukakin sarki yake kamar yadda annabi ya ga wa hawariyawa mun biya a cikin Ali Imran man ansari ila lawaye zai taimake ni zuwa ga Allah madaukakin sarki alal hawariyu sai wannan hawariyawan suka ce nahnu ansarullah ku za mu taimaki addinin Allah ai za ku yi na ya dogo addinin Allah yake lokacin da annabi ya gama samun labarin yahudi sun gama haɗa kai cewa za su zo su kaji to akwai mutum goma sha biyu da suka shigo cikin gidansa ya fito daga alwala da yake gaya musu yake za a zo yanzu nan za a nemi a kashe ni waye ne dan ya addu'a Allah ya ba shi sifa irin tawa in sun shigo shi shi suka ke shi amma aljanna zai suna da zaura da da shi ya ci kowa ya zo sai wani matashi ya daga hannu haka annabi ta kuma mai ne ta domin to yake wani da tije ne 70 tamanin ya daga hannu domin ya kusa sai suka ki daga wannan matashi ya kuma daga hannu yake waye zai zai cewa a canza sabobin amma kaje shi za'a amma aljanna ce makomansa duk da shige suka kuma gudu wata shi kuma daga hannu ya annabi ta yi addu'a sai aka sai ya tufa gaba sai kamar ni irin na annabi Isa sai a gaban gidan sa Allah ya dauke annabi Isa aka yi sama ana yin sama da annabi Isa wanda yana zaune ya ga nan na shigowa sai ka take wannan matsayi to shi ne Allah yake ba mu wani tsokanan labari anan fa amana qa'ibatin min bani Isra'il wasu daga cikin wannan jawabin na bani Isra'il da aka yi abu a gaban gidan su sai suka yi imani cewa lallai annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa kadara qa'iba wa kuma gurin wanda aka kaga wanda suka ci haba ai wannan Allah ne wallahi banda Allah wa Allah zai wa haka wasu kuma suka ce a ba Allah bane san Allah ne to kun ga inda rigima ta faru inda rigima ta faru sai suka tafi gida uku wasu suka ce annabi Isa ba Allah bane bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wasu suka ce a Allah ne wasu suka ce ba Allah bane dan Allah ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake fa salafa al azabu min bayni qawli lil ladina kafaru min mashhadi na surat maryam daga nan za ka tarwa to kun ji abin da ya faru shi ne Allah ya dan butsuro mana yanzu anan tunda mun dade da biyawa ke karu da yawa yanzu aka ƙara tunuma shine wa kafara qaiba wato wasu bangaren suka kafir fa yannal ladina amanu sai muka karfafi muka taimaki waɗanda suke imani ala azurihim akan bakiyan su domin sai fada ya kalle kowa ya ja bangaren sa fa asbahu layli waɗanda suke annabi ta bawo Allah ne sai suka yi rinjaye a kan auren da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana wannan tambayin da yi da larabci yayi an ina ji kamar ni nake aje a dubo yawa sai kawo an ga yawa nake aje a dubo wani hadisi ne yake a mun biyo wani hadisi da kin da ta ci bidiyo da ne yake cewa Allah madaukakin sarki hadisi a wajen da jibari yana son wato mutum uku kuma yana jin uku waɗanda Allah yake so shi ne lafiyar da shi ya kace mutumin da yake da yake don ɗaukar kalmar Allah don neman yarda Allah ya ɗaukar kalmar kuma aka yi masa shahada shi ne ke wani ne ne wannan kuma shi yake na yin shi rajulun kana fi kauli فساروا في أول الليل مساكين فنزلوا من آخر الليل فكانوا في حاجة إلى النوم بسبب ما نزل بهم من التعب فناموا وقام يتلو آياتي ويتواضع لدي ويتضرع إلي بالدعاء والمسألة والسلام لم يجد يا جهاز كنتكو شيء مجعل لكي تبيع اسكندريه wasu mutane da suka yi tafiya cikin dare sai suka sauka a masauki bayan tafiya sai tafiya saboda haka sai ranzu fakarun fi hadatin ila naumi bi sababi bacci ya kama saboda gajiya to shi ɗaya daga cikin su duk da wahalar da ake ciki an ana ta bacci shi kuma sai ya ce kawai yayi alwala ya fara tilawa ya fara sallar dare yana kankar da kai da Allah madaukakin sarki yana roƙon Allah wanda shi ne mutum ne mutum na uku kuma huwa rajulun kana fi qaumin fa ta'u rajulun yas'aluhu bi qarabatin bainahum wa bainahu sai um sai menene fa bahilu an in shi ne mutumin da kana fi qaumin fa ta'u rajulun yas'aluhu bi qarabatin bainahum wa bainahu fa bahilu anhu shine mutumin da wato yana cikin wasu mutane fa ta burajin ya kanu bi karabatin bainahu wani mutum yanzu yana tambaye shi saboda kusancin da ke tsakanin sa da su sai suka yi mar ruwa suka hana shi duk abin da yake bukata wato na taimako shi ne yake wa kalafa bi aqalihim ba'd ba'da zahadihim ba'dahu sai rafi shi wannan mutumin shi kuma da aka hana aka yi wanda ruwa ya dau abin da ya kamata ya bai to gaba dai dai kun kalla za ga mutane ne waɗanda suke masu alkhairi masu kan taimakawa yan uwa kawai abin da alikin yake so ya nuna kenan wanda yayi wannan bincike Allah ya saka masa da alkhairi da ƙarshe muna so mu ban dauka karatun mu zai cike ba gaskiya kun ga sauran mu izu biyar suratul juma'a za mu kai gaskiya za mu yi hutu daga yau na tafsiri sai bayan Allah ya kai mu bayan sallah za mu dora daga suratul juma'a insha Allah ta'ala amma daga gobe za mu fara karatun littafin azumi wanda kamar yadda muka sanar wasu bayan Allah sun samar da wasu bangarori da yawa muna da wajen kwafi sittin yanzu a ƙasa wani wani bawan Allah ya yi wa ya ba da guda ashirin wani ya yi wa mahaifiyarsa ko iyayensa sadaka jajiya da guda talatin haka dai gashi nan kuma mun zama da su yau ma da su ba insha Allah sai dai kawai mun san sami canjin littafin wanda muka so mu sa asali shine a misalatu muktasara a fi ahsani siya to dai dai ran zo magana ne da muka ji na ma ba da kudin littafin zai zo kofi ta bakwai kai aka samu ana ganin nake ba zai yi ba sannan matsala ta yi sai na lura ma rubutun sa muri muri za a wahala da manya sai kanana da yawa to sai Allah ya ce ba sai na gano risalar Muhammad Jamilu Zaini wanda za ta ce yanzu a hannuna siyama ramadan an samu wani daga cikin mutanen mu ma da wani abu zakariya da ya mata watani to kuma ina ga za mu iya biya shi in sha Allah ta'ala a ya mata shi ne ya watani ya shakari in sha Allah da shi za mu kokarin biyawa a tafi cikin kuma zai kammala in sha Allah daga litinin ta gobe zuwa wato litinin ta gobe in sha Allah za mu kammala da tafi in sha Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa ai me zai gani an samar da shi zuwan da ya zo za a bar shi ga abubuwan da muka faɗa daidai Allah muka kusin sarki ka ba mu ladanka waɗannan bayan Allah da suka yi ba da sadaka jariya na wannan da ta ba Allah ya saka musu da kai Allah ya yawaita mana irin Allah muka kusin sarki bukatun suna da kai Allah ya biya mu fara na a hidaya masallacin hidaya mafi zuwa gida masallacin juma'a da hidaya kamar yadda ba rama mun biya wannan karan ba za a biya insha Allah kana da Allah ya saka kowa da kai Allah ya baka cikin sarki ya biya mu kamar yadda muka saba da wani shekara duk inda muka zo gaba to sai kawai daga kan gabar sai a tsaya a yi hutu eh kowanne muna duba gabar da ya kamata a tsaya da an samu gabar wurin tsayawa sai a tsaya insha Allah muna roƙon Allah mu ɗauki sarki da sunan kyawawa da kuma sabata ta Allah ya mana bukatun mu na alheri Ramadan da yake bin karo mu Allah ya sa mu Allah ya fara mana lafiya da dukkan kwana muna da Allah da kina da kyawawa da kuma da roƙon Allah ya mana albarka cikin Sha'ban da kai mu wannan Ramadan muna da Allah da kina da kyawawa da kuma da roƙon Allah da suke mana lafiya da dukkan alheri Allah ya yi mu akan mu Allah da wannan da lafiya kun ce rayuwa da kullum da ake ba mai shi Allah ya yi mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da maɗaukaka matasan Allah da shirya mana Allah da tura ta hanya mai yiwuwa waɗanda suka ta aure a wajen da na aure su kwa gaba na cikin da mutum akwai aka kuwa wani amini nan makwabcin masallaci yana cin kariban masallaci kusan wata uku kenan yana ta fama da rashin lafiya kusan har wankin koda a yi masa to muna roƙon Allah ya dace lafiya Allah ya roƙi sarki da ya saba da Allah ya roƙi sarki ne wanda da jinya ta kafara kira da kwana da jinya ya shawa da sun da mara wakala ta da kudin ba mana cikin jinya da lafiya اللهم آمنا في أقامنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاية العزيمة خاصة وشقاق وتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين